إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da saurare barkamu da yau barkamu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan tv da rediyo na bonfere tare da shehi malami shak abdulmalik hamis a almajin nan malam yale niger inda a kowace rana muke haduwa a wannan kafa ana gabatar mana da karatu kan almustalahat idan ban manta ba satin da ya gabata ko satutukan suka gabata sati daya biyu uku hudu malam ya yi mana karatu kan al-ijram yau kuma za mu tashi kan alatul gharb yau muna 21 ga wata na hudu hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 yayi daidai da 26 ga wata na 11 miladiya ta Isa alaihi wasallam shekara ta 2021 akarmaka Allah alatul gharb نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu kamar yadda muka sani cewa don ran juma'a idan Allah ya ba mu iko daga karfe tara na safe zuwa karfe goma na safe muna gabatar da nasiha ga kawunanmu a gidan wato rediyo da tv na bonfere da kenan niyami nijar kenan na'am to kamar yadda aka saba yau ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake zuwa wannan wuri domin gabatar da nasiha ga kawunanmu na'am To, eh, sati kusan hudu ina ganin da suka wuce ko mun Na'am.
tattauna wa maudu'i da an- an naka al-ijram ko ba haka ba.
na'am To, mun tattauna akan mas'aloli da dama duk da ke maudu'in ba karewa yayi ba Haka.
ko ba haka ba amma dai muna zaba cikin kowane mustalah a cikin kowane maudu'i mu zaɓi nu- nuqat ko nuktoci ko le point masu muhimmanci Na'am.
saboda mi saboda ya zamanto kofa ce wadda za a kwankwasa ta ilimi Na'am.
saboda ɗaliban ilimi sawa'an ɗaliban ilimi na addini ko sawa'an ɗaliban ilimi waɗanda suke suna fage wato na abin da ya shafi bincike na eh, duniya na'am su ma su zage damtse don kawo tasu gudunmuwa na'am to a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tattauna akan wani maudu'i sunansa alatul gharb li tahqiqi ahdafihi to in an ce alatul gharb yana nufin wato kayan aiki na baturi waɗanda yake amfani da su don cimma burinsa wannan shine alatul gharb li tahqiqi ahdafihi to to wannan shine maudu'in abu na farko za mu tattauna mi ake nufi da al'ala a cikin yaren larabci saboda kullum ina faɗa cewa yana da muhimmanci kwarai da gaske ga malami wanda zai yi wa'azi ko hutuba ko ma menene ko ma mai tafsiri kalimomi ɗaiɗaikun kalimomi ya faɗi ma'anarsu Na'am.
sannan ya zo ya faɗi me suke nufi a cikin jumla ko cikin aya in maudu'i na kuma ka faɗi maudu'in da zaka tattauna akan sa ba wai kawai ka zo kai ta bayani ba a rasa ina aka fara ina za a ƙare Na'am.
to in mun yi wannan sai maudu'i sai nuktan mu ta biyu al'alat suna izmantuwa wato an wato nau'uka ina fata an fahimce ni wato nau'uka in mun ce nau'uka aloli ne waɗanda suke akwai siya akwai ma'anawiya abu na uku wanda shine na ƙarshe cikin wannan maudu'i za mu zo mataki-mataki na waɗannan halatkin mu faɗe su tana yawa mu faɗi biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma abinda lokaci ya bayar Na'am.
tare da ba da misalai ba tare da zarfafawa ba na'am ina fata an fahimci ni a ƙarshe sai mu liƙe da wato natija abinda ake kira resulta an gane ko ko result insha Allah subhanahu wa ta'ala na'am to wannan shine maudu'in mu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar yanzu nan Amin.
Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko Amin.
muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya amin alaramma isa ko malam isa kalima ta al'ala jam'i ne al'alatu jam'i ne na ala na'am ala da hamsa da larabci da alhamza da lamun da ta'un sai an ka ce alatun domin kamar alif biyu ne ina fa- ina fata ana fahimta ta yan an ka ce ala shine batu yake kira instrument ko les outils wato uti o e t e l na'am kayan da ake aiki da su Na'am.
don a cimma wani abu al'alat sai zamanto jam'i ne in an ce jam'i kamar abin da suke kira wato kasan muna da singulier muna da kuma plurial na'am in an ɗauko abu akwai single shine singulier Na'am.
plurial kamar jam'i plural an gane ko abin da yake ya tashi daga ɗaya ya tai zuwa ga jam'i wanda kuma duk cikin yare ana in ana son a san mutum ya san yare za a yi amfani da wanda musan- musamman cikin yaren larabci ya fi yawa don da faransanci da ingilishi galibi zaka iske ana ƙara s ne ko kuma a ƙara wani lokaci da ingilishi wato eh, eas suna da ƙa'idodi waɗanda ba cikin ingilishi muke ba amma dai masu karatun ingilishi sun san da wannan ina fata an fahimci ni okay alif da ta'un za a ƙara tun da an ce ala ga tsarin larabci duk sunan da ya ƙare da alif da ta'un marbutiya to a jam'in shi alif da ta- wa- wato za a ƙara alif da ta'un ne idan suna ƙare ya ƙare da ta'un marbutiya za a ƙara alif da ta'un ko mu ce takuri ga wanda yake jin Hausa shine alif da ta'un maftuha sai zamanto jam'i na'am yanzu in nace muslima jam'in ta sai in ce muslimat Mm.
in kuma biyu nake bukata zan ƙara alifin da nunun muslimatani in kuma cikin haratul jarri wa nasbi ne muslimataini su ko maza sai in ƙara wawun da nunun almuslimuna ko kuma almuslimina ya'un da nunun fi haratul jarri abin nan wannan babi ne da abin da ya shafi nahwu to sunan da yake karewa da ta'un marbut ya za a kara mishi alif da ta'un an gane ko sai dai shi bai canzawa bai ɗaukar fatha kullun yana ɗaukar kasra ne a halin jarra da wato nasba amma yana ɗaukar damma a halin raf'a na'am ibnu malik yake cewa a cikin alfiya wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a wa ma bita wa alifin qad jumi'a duk abinda da ta'un da alif sun kazan sanadiyyar kasancewar sa ja- jam'i yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a to ana mishi kasra ne da nasba a cikin jarra ra'aytu al muslimati nazartu ila al muslimati ba a ce nazartu al muslimata da kai wannan kai banna to alatul gharb kenan hai- wato kayan aikin da bature yake aiki da su ko mu ce kasashen turawa don cimma wato burin su mun fahimci wannan na'am ismi na ala kuma a larabci in ana son a hiddo ismi na ala ismul ala a cikin ilmu sarf yana da wazani guda uku dan mutum ya fahimci wannan akwai mif'al in ji malaman sarfu mif'al duk sunan da zo ala mif'al ana i- iya fitar da s- aiki- su abin aiki da shi kaga miftah shine abin da ake bude kofa da shi jam'in shi mafatih kuma ana iya shafe mishi ya'un Allah ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu misbah fitila saboda ala ce wadda ake yi wato ya da yawa da ita don a ga haske na'am sannan kuma sun kace ana iya samun mif'alun siga ta biyu kenan kamar kace miqassun an gane ko miqassun shine almakashi an gane ko abinda ake yanke wato zare abin nan zare da shi ko kuma mu ce yadi na'am ko kuma mif'ala wazni uku ne mistara shine as-satru shine sitara mistara regal abinda da shine ake auna a daidaita a yi wannan abin na'am an gane ko kenan wato asma'ul ala shi yasa larabci yana da ka'idodin da da an kawo siga kana iya fahimtar mi ake son a ce da ita in ka fahimci ka'idodin Na'am.
sai dai suka ce yana da sharadi guda uku fi'ilin sa ya zamanto yana da harafi uku thulathi kai ya wuce harafi uku ba a iya cira shi daga fi'ilin da ya wuce harafi uku na biyu ya zamanto muta'addi yana da maf'ulun bihi yanzu misali in nice eh, qassa shine ya yanke abu to da fi'ilin da bai da bai da abin da ake kai zuwa gare shi to nan ba a iya wato ciro ilmul ismul ala gare shi domin bai kai ga abin da za a yi aiki da shi ba na'am sannan sun kace ajja kuna mabni lil ma'lum dama fi'ili ne wanda akwai wanda ya aiki kamar yanzu larabci akwai fi'ilan da babu wanda ya aiki ko an faransai da an anglais akwai su ina fata an fahimci ni sai kace il play ana ruwa it rain ana ruwa wa yake ruwan kaga ba a kawo shi ba to shi ake kina mabni lil to in fi'ili yana da wannan siga ko a turanci zaka iske shi wanga ba a cewa je tunda ba kai ga ruwa ba baka cewa ci ko il ko an anglais baka cewa i domin kai ba kai gari ruwa ba a wato amma nan akwai banna da sun ka ɓoye saboda an ka ce it's rain it's rain ana ruwa il play ana ruwa wai wa yake yin su na'am mu a wajen mu Allah subhanahu ta'ala ke saukar da ruwa wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid Na'am.
amma su a wajen turawa waɗanda sun kaida da akwai Allah in sun ka ce il play ko sun ka ce it rain ana ruwa su a wajen su Allah sun ka yarda da shi a cikin addinin su akwai turawa wanda ba su yarda da akwai Allah ba kidan an ka ce it rain ko il play su kawai suna ganin ruwan c'est la nature qui se transforme don haka ɗalibai a yi hattara ok yanzu mun zo mun bada yadda ake cirar da shi a cikin larabci majma'an lugha alkahira babban majma'a na larabci tunda akwai maj- majami'a da dama sun ga akwai siga wata wadda ya kamata a ƙara ciki tunda ilimi abu ne wanda yake na ci gaba sun kaga ya kamata a ƙara siga ta fa'ala fa'ala sai ya baka sunan abin da ke yin aiki ismul ala kenan ghassala na'urar da za ta wanke maka tuwahi sallaja na'urar da za ta sa maka abu ya zan kankara as-salju na'am mun fahimci wannan ko wannan kadiba cikin alqararatun nahwiyya wat tasrifiyya na Khalid al-Usaimi yayi bincike mai kyau a cikin mas'aloli wanda suke masu kyau ɗaliban ilimi su nemi irin waɗannan littattafai don amfanuwa da mas'alolin lugha na zamani musamman wannan littafin da na faɗa da kuma littafin Sheikh Abdul Latif Shuwairif tashihatun lughawiyya da kuma littafin da yayi wato littattafai guda hudu a tadribatun lughawiyya na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu malami ne a ƙasar Libya Allah ya ji kan musulmi gaba daya ba dan ya rasu ba amma dai ana cewa Allah ya ji kan musulmi ko ba haka ba da waɗanda suka rasu da waɗanda suke a yanzu da waɗanda za su zo baya duka Allah subhanahu wataala ya ji kan mu ina fata an fahimci ni to sai mu shiga cikin mawdu'in mu yanzu mun ce al'alat suna kasuwa gida biyu alhissiya wal ma'nawiyya ina so in yi magana kan kalma ta al-gharb al-gharb tana nufin yamma asilinta na'am to amma ne an kai amfani da kalma ta al-gharb wani lokaci ana nufin turawa na'am saboda kawai yana cewa algarbu ya sa tsammanin eh, garba ana nufin inda rana take faduwa al-maghrib ko ba haka ba ana ana nufin kasashen turawa ina fata mun ji cewa yake cewa kasashen turawan yamma duk da yake ba wai sai turawan yamma ba dukkan su ne a gabascin duniya a yammacin duniya ba akwai inda ana samun su gabascin duniya yanzu in ka dibe rasha ai ba yammacin duniya take ba gabascin duniya take mun fahimci wannan da kyau ko kalima ce wanda ana amfani da ita a wannan mustalah din alhissiyya wal ma'nawiyya shine ana nufin abinda ake gani da abinda ba a gani to in an ka ce alhissi abinda ake gani ana iya a yaƙe ka da abinda kake gani kamar makami yanzu misali a ɗauko bindiga ko a ɗauko kaza ko a ɗauko kaza waɗannan makamai ne waɗanda ana ganin su jiragen sama na'am akwai makami ma'anawi shine a gaya maka wata magana wadda za ta yi maka tasiri wadda za ta iya karkatar da kai wadda za ta iya sa ka tsoro wadda za ta iya canza maka alƙibla wadda za ta iya canza maka aƙida to kaga wannan ma'anawi ne ita kalima ba ganinta ake yi ba magana saurarinta ake yi to wannan shi ma wani wata ala ce ta canza ma mutane tunani da hankalinsu da kuma tsoratar da su ko abin da ya kama da haka mun fahimci wannan ko kenan mun samu al'alat alhissiya mun samu al'alat alma'anawiyya mun ba da misalan su to yanzu sai mu shigo cikin matakai matakai waɗanda turawa suke amfani da su ina fata an fahimce ni ma'ana kayan da suke aiki da su in mun ce kaya wani zai ji an faɗi waɗansu abubuwan da bai sa tsammani ba a'a shi a wajen baturi komi ma kaya ne na cimma burinsa mu fahimci wannan da kyau Na'am.
ina fata an fahimce ni yanzu kaga jaki dabba ce wadda ake amfani da ita don a ɗora kaya ina fata an fahimce ni to kaga wannan eh, shi ba na'ura ba ce kamar yadda wani in an ka ce kayan aiki sa tsammanin sai na'ura a yan ce kayan aiki da mai rai da wanda mai rai duk zai iya shiga ciki saboda in muka shiga cikin mawdu'in wani zai ga abubuwan kamar sun saba ma hankalin shi Na'am.
okay sai mu shiga cikin bayani Eh, abu na farko turawa suna amfani don cimma burinsu da abin da ake kira ahlul manasib ahlul manasib ma'abuta matsayi a cikin al'umma na fata an fahimci ni al-mansib da sadun ne mansib shine wato matsayi to suna amfani da masu matsayi a cikin al'umma don cimma burinsu wannan kuma ba wani abu bane wanda yau aka saba da shi ba sabo bane ko da turawa suka zo sun iske muna da sarakai na gargajiya da jagorori to duk in suka zo abinda suke so a kai su wajen wa jagora su zo su zauna tare da shi su yi fira tare da shi a girmama su dan afirka yana ganin eh, wani farin mutum kilan bai san abin da bai ya ga jaffata amma bai san menene karkashin ta ba na fata an fahimci ni to za su yi amfani da mutanen da suke da matsayi don saboda cimma burinsu a cikin al'umma domin juyar da al'umma ta fuskar mutumin da yake da karfin fada a ji abu ne mai sauki sauki gaskiya ina fata an fahimce ni na ɗai kenan na biyu za mu zo akan waɗanda suke jagoranci na zamani su kuma za mu kasa su gida biyu domin yanzu da suka kawo mun abin da ake kira demokratiyya ko ba haka ba to demokratiyyan nan tana da mutum biyu duk duniya in ka tahi na farko wanda demokradiyya ta kai shi ga mulki na biyu wanda an ka yi zaɓe ya kwaɗi bai kai ga mulki ba to dukkansu waɗanda suna da amfani ga bature kaya ne na aikin shi ina fata ana fahimta ta haka jagora wanda yake na gargajiya shi ma yana iya amfani da shi haka jagora wanda ya juyin mulki ya rike mulki kankan kankan ya hana Na'am.
to za a yi amfani da shi saboda a cimma bururuka shi yasa za ka ga duk lokacin da an ka ce ma shugaba ɗan kama karya ne idan demokrasi ta taho tura za su yi amfani da ita kullum su sa a yi zaɓe su ce ya ci ya canza eh, me ake kira constitution ta ƙasa ina fata an fahimci ni shekara hudu ya ƙara wasu ya ƙara hudu kullum shi na da matsayin siyasa ta yake yi amma idan zai kauce musu sai su ce ba ɗan siyasa ba ne to kaga wannan sun yi amfani da kujerar shi saboda su cutar da al'ummarsu na'am shi yasa kada ka sa tsammanin a'a dan siyasa kamar mai mai zabe ne suke amfani da shi a'a su wane ne ke biya musu bukatar su idan dan siyasa ne wanda ke biya musu bukatar su ba za su sa aimi jin mulki ba za su ce na gari ne idan dan kama karya ne wanda yake biya musu bukatar su dan siyasa ne siyasa ne haka idan wanda ya rasa mulki ne ko yana cikin kasa ko yana waje kayan aikin su ne na cin maburin su don kullun za su sashi duk abin da an kai cikin kasa ce ba haka nan bane to duk abin da an ka cikin kasa ba daidai bane saboda mi saboda shi yana son nashi turu ya zo wanda za a bashi matsayi na'am shi ko wanda a sama za a yi amfani da shi don cin waɗansu bururuka saboda za a zo da waɗansu abubuwa a ce to in ka yarda da su mu ba mu da matsala da kai in kuma baka yarda da su baka sani wa za mu bi ka sai mun ga bayan ka to shi yasa waɗanga su kuma masu jagoranci na gargajiya za a yi musu barazana domin an maida su ƙarƙashin tasiri dama duk in an ce kana da wata baiwa ko kana da wani babban matsayi duniya ka shiga cikin bala'i tunda akwai masu jiran wurinka in sun rubuto takardu ba na ƙarya ana iya aiki da su a tattaro a ce da kaza da kaza da kaza da garin kuna an ka rubuto kenan kai baka cancanta ba kuma ka san da ba ana na ana jiran ka to shi yasa sai a yi amfani da kowa za a iya tsoratar da shi ta fuskoki daban-daban don saboda a nuna mai ana iya kwace matsayin nan a bawa ne ana iya kwace matsayin nan a bawa ne ana iya kwace matsayin nan a bawa ne don saboda a cimma burukan da ake so a cikin al'umma mun fahimci wannan ko to wannan shi wannan mu aji shi kenan tunda abubuwan suna da yawa sai mu ce zuwa ga mataki na biyu bayan eh, ahlul manasib sai mu zo zuwa ga abin da ake kira wato abin nan eh, ahlul manasib su ne mataki na farko mataki na biyu wanda ake amfani da su shine al-aghlabiyya na'am al-aghlabiyya shine ake kira la majorité na'am la majorité na'am an gane ko majorité shine mutanen da suke da yawa da aka zo aka iske mu ba mu da tsari na demokratiya sun a wajen turawa tsarin da gare mu na kama karya ne tunda mutum in ya hau sarauta sai ya mutu na'am to sai suka kirkiro demokratiya to ita wannan demokratiya kin da ake ta amfani da ita da yawa ba ana cewa ba an fahimce ni kamar bata kawo canje-canje a afirka ba ba haka muke nufi ba amma akwai wani abu da a ɓoye ƙarƙashinta shine ana wane ne ake amfani da shi cikin demokrasi shine masu yawa wani na fi yawan ƙuri'a an gane ko wani na fi yawan ƙuri'a to galibi zaka iska cikin ƙasa akwai waɗanda suka fi yawa akwai fatin da ya fi mutane masu yawa to waɗannan mutanen da suka fi yawa da fatin da ya fi mutane mai yawa shin wai ƙuri'o'in da zai ci waɗanda zai yin aiki a cikin ƙasa shin shi ne zai yi abin da yake so ko ko wani na zai yi tasiri don a karkata majority kin nan ta yi aikin da waɗansu ke so a ƙasar waje
Ai tambaya.
nan ne ayat tambaya No.
sannan majority kin nan shin me yasa ba za ta zaɓi tsarin da ta kaso ba tsarin kawo mata shi aka yi daga waje me ya amfanin yawanta me yasa majority kin nan addinin ta ba a yarda ba ta zaɓi abin da idan ya ci karo da abin da shi na waje ke so sai ya zamanto an watsar da addinin ta ba ta yarda ta zaɓi addinin ta ba sai ta zaɓi abin da wani yake so shin wani taka bauta ma daga waje ko ko ubangiji take bauta ma shine abin tambaya shi yasa sai su yi amfani da mutane da suke da yawa saboda mi saboda cimma burinsu to kenan yanzu idan muka ci za mu yi aiki da mutane da suka fi yawa idan da yawan mutane suka zaɓi ƙarya sai a yarda da ita
No.
na taɓa faɗa ɗaya daga cikin manya-manyan profesor na al'ilamu na duniya muhammad eh, shankiti wani ɗaya daga cikin abin ga a jami'ar malik sa'ud a cikin wani littafinsa na qadayal i'lam da ya kawo su a matsaloli na i'lam yake cewa al'ara tuzan wala tu'ad al'ara sura ayyuka tuzan ana aza su ne saman sikili wala tu'addu ba lissafa su ake yi ba domin idan mutum guda a duniya ya ce Allah ɗaya ne misali ne zan bayar Na'am.
sai duk sauran mutane sun ka ce a Allah ba guda bane to majority za a bi ko kuwa za a bi
Mun gani kamata.
to to shi yasa sai demokratiya ta zo da cewa abi mafi yawancin mutane to ta wannan fuskokin zuwa gaba akwai kafirce kafircen da za a shar'anta ta fuskar demokratiya a cikin kasashen mu na musulmi da na afirka sai a zo a ce majority ta yarda namiji ya aure namiji assembly national misali No.
majority ta yarda mace ta aure mace majority ta yarda mace tana iya auren hidin namiji biyu kamar kaji yanzu a afirka da mace an bata dama za ta iya auren hidin namiji biyu ta yadda ta ga dama majority ta yarda ah, ah, a mai da addini gehi majority ta yarda duk abin da za a shar'anto sharar da ta kafirci da za a kawo ta fuskar majority za a amfani da ita Mm.
sannan ana amfani da majority wajen tayar da bore lokacin da baturi misali yagga waɗanda suke da mulki 'yan kaɗan ne a cikin ƙasa to sannan kuma sun ɓata da shi to sai ya tunzura majority ya ce musu to ai asalin wannan jagorancin naku ne Mm.
sai idan waɗancan minorite sun kace ba su yarda ba sai su yi amfani da jami'an tsaro idan suka yi amfani da jami'an tsaro za a samu sakamako guda biyu ko dai a ce an yi juyin mulki ko dai a ce an yi guerre civil kamar yadda an kai Rwanda ko kuma a samu revolution kaga an yi amfani da majorite saboda ta yi revolution sun ɓoye adawarsu da shi wanda a saman kujera don cin maburinsu ina fata ana fahimta ta kenan ana amfani da mafi yawanci la majority a cikin al'umma saboda mi saboda ko dai a ta da bore a cikin al'umma ko ko a ci- wanga cikin halin tashi hankali kenan cikin halin zaman lafiya kuma a ce su ne majority duk abin da an ka zaba a tai da shi haka nan amma majority kenan tana da iyaka kada ta saba ma abin da su waɗancan suke so kaga sai zaman to majority kin ba ta da aiki akwai wanda a bayanta wannan dole sai mutanenmu sun yi hattara kada ka zamanto ana amfani da kai ne don cimma burin wani kafiri mun fahimci wannan da kyau ko mu bar shi kaɗan saboda isa na san wanga maudu'i mun ce za mu kami sallai da dama sai mu tai zuwa ga ala ta uku tunda mun haɗe ala ta farko ahlul manasib mun haɗe ala ta biyu Al'aghlabiyya.
al-aghlabiyya to sai mu tai zuwa ga al-aqalliyya To.
su ne ala ta uku al'akalliya su ne laiminuriti laiminuriti an gane ko waɗanda suke ba su da yawa in an ce laiminuriti na ana nufin al'ummomin da ba su da yawa ko ko fati-fati waɗanda ba su da mutane masu yawa
No.
mun fahimci wannan to su ma kayan aiki ne na bature waɗanda zai cimma burinsu burin shi eh, da su misali za mu ga cewa eh, su le minorite ina ake amfani da su na farko ana amfani da su ta fuskar wato shugabanci za a yi ƙoƙari a ce sun samu shugabanci a cikin al'umma saboda shi zai taimakawa su rinka bibiya duk abin da aka ɗora musu yanzu al'umma idan ba ta da yawa ta samu jagoranci turawa za su tsoratar da su mulkin nan ha rufa muku asiri ne muka yi mu ne aku idan kuka kiya za mu tunzura saura su kwace muku mulki shi yasa duk abin da suka zo da shi za a yi abin da larabar suke cewa mashil hal to Ma- to ya za ka yi tun da ka san akwai wata illa wadda an nan ɓoye yanzu sarakai masu mulki a duniya na kasashen musulmai mi ake tsoratar da su da shi demokradiyya za mu kamu ku demokradiyya za mu kamu ku kai ko kai da asarki sai in ka mutu wani shahawo ka ko san bakin tashi hankali bakin wanda to haka su kuma waɗanda ba su da yawa idan aka ba su mulki to kullum abin da za a tsoratar da su da shi ne za mu yi kokari mu kwa- mu faɗa musu su kwace ke abin nan ga hannunku shi yasa duk da kiran da za a kawo sai a bar shi ya wuce saboda akwai babban matsala wadda ake tsoro wanga cikin halin zaman lafiya da kai baka zance idan aka zo cikin zaman tashin hankali kuma na'am to kuma sai a yi amfani da su don tada rigima shine les populations marginalisées marginalize wanda an ka maida shi dan kallo aka maida shi gefe kuma gashi bai da yawa to yanzu shi kuma nan sai ya zama to kaya ne na aiki marmakon ya zo ya tattauna da mutanen shi a ga ya za a yi a raba kowa ya samu nashi rabo sai ya ce mai "A'a, abin da ya kamata bari mu baka makamai ka yaƙi waɗannan mutanen ka ji al'afkar almuhama wato za mu baka makamai ka yaƙe su saboda ka cimma gurinka to ina an kai amfani da wannan kaga shi za a bashi makami matsayin bashi kuma zai ruguza ƙasa zai hana ci gabanta zai hana kwanciyar hankali ita ko gwamnati za ta sai makami su suka kafa gwamnatin fa su suka hada su suka hada wa masarautun gaba daya su suka kawo tsarin gwamnati da babu shi kowa sai- kowane sarki na cin gishin ganshi su suka matso suka kakkaso su suka tattaro su rike sun da ci suka hada to bayan wannan kuma suka aza shugaba to amma kuma su ne suke kokarin ruguza wannan tsarin da sun ka kawo siyasatul hadmi wal bina an fahimce ni Na'am.
su suna yi ma kasashen mu siyasatul hadmi wal bina su kuma yan afirka cikin gida suna siyasatul hadmi wal bina wanda insha Allah ta'ala yan bani Allah ya bani iko mun taɓa yin maudu'i na siyasat nan bai dace mu yi shi nan ba insha Allah ta'ala cikin karatutukan da muke yi a tele duniya da izinin Allah wannan maudu'i za mu tsara shi siyaso shine guda 25 zuwa 30 waɗanda a kansu ake juya duniya can ya kamata mu gabatar da wannan karatu da izinin Allah na'am to su suka kawo tsarin gwamnati babu shi amma kuma su suka hana tsarin gwamnati ya ci gaba nan cikin gida kuma sai aka sa wannan idekin siyasatul hadmi wal bina mene ne siyasatul hadmi wal bina a turai duk shugaban da ya zo bai taɓa ruguje aikin wani shugaba ba
bi na yake yi da ya zo sai ya ce to waccan ta tsaya nan muku za mu dora nan shi ko afirka da kasashenmu har inda an kai revolution da inda ba a yi revolution ba duk wanda ya to galibi nan ba ina magana ne kan kowa da kowa ba don mu fahimta a'a mafi yawanci idan suka zo su sauran ba inda wancan ya dora suka aza ba ruguje aiki shi na za a yi gaba daya
a dora samu sai a dora sabu shi kuma in ya sabka wancan in ya to shi ma shi ruguje na shi kaga har yanzu ana gidan jiya noman goji na'am to shine abinda su kasashenmu haka suka yi muna mu ma kuma haka mu kuma kasashenmu za ka iske abinda duk wancan ya yi in baka yi anniya ba maza maza na ma za a yi duk abinda an kasan shi na sa a tuna da kai za a yi gaba da shi ma'aikatun da ma ka yi aiki ka gina in baka yi anniya ba sai a zo duk in sunayenka na an rubuce ku sunan fatinka duk a shahi a ka sunan wani fati a watsa duk wani aiki da ka yi abin da ake so ka amma san akwai shi cikin al'umma siyasatul hadbi wal bina da za ka sauƙaƙa ma kanka ka ce wane ya yi aiki kaza ko da mutum ya yi kuskure mun san ɗan adam ajizi na nan babu ma'asumi na fata an fahimci ne kayi kaɗan ka ce kai baka yin kuskure kuma kayi kaɗan ka ce baka da point faible mai amma alal aƙallu ka yi ma mutum adalci ka ce wane ya yi wuri kaza wuri ya yi wuri kaza wannan zai sa wasu su gane cewa a'a adawar da kaka yi da shi ko da kuna adawa to akwai inda ka bar wuri na adalci wanda za a iya fahimta amma idan kai kan ruguje aikin da wani ya yi to in wani ya zo mi zai yi lokacin haka zai ka zo ka ce duk mallaman da sun kai ma addini aiki gaba ɗaya ba su ɗauko ba kai yanzu ka to ka azana ka to yanzu ka ɗan ɗauki shekaru kana aiki wani ya taho ya ce to kai duk abin da kai duk shirme na kai shi ma ya taho da zai ce duk shirme na to shi yaushe za a yi mu musulunci aiki siyasatul hadmi wal bina kenan to dan haka wannan sai suna amfani da ita ga kasashenmu su yi amfani da waɗanda a 'yan kaɗan cikin loke- lokacin tashin hankali No.
su yi amfani da su a lokacin da suke cikin lokacin zaman lafiya kaga duka al'aqalliya su ma ana amfani da su ina fata an fince ni wajen ƙillita al'umma ko da yaushe za a ƙillice ku sai ku tai da kun kamo can sai ku ci- ku ci kuma can tawar gashi ba za a yarda kowa shi yarda ba da cewa a tai tare da shi wannan hatsari ne Allah kai mu nasari Amin, amin.
to sai lokutan mu ta gaba bayan mun samu al'aglabiya mun samu al'aqalliya na hudu sai kuma rijalul amn rijalul amn su ne jami'an tsaro waɗannan suna daga cikin waɗanda turawa suke amfani da su a cikin ƙasashe a duniya yanzu zan ba da wani misali Na'am.
zan ba da wani misali an taɓa yin juyin mulki a ƙasar amurka
Mm, an taɓa yin juyin mulki a ƙasar faransa mm.
ka taɓa jin an yi juyin mulki a turai Ah, to me yasa saboda shi jami'in tsaro mutum ne wanda an ka ɗauke shi don shi ma ƙasa ta yi aiki ba a ɗauke shi don ya ruguza ƙasa ba ba a ɗauke shi don shi ma wata ƙasa aiki ta waje ba ba a ɗauke shi don shi kawo abin da zai mai da ƙasa baya ba don biyan buƙatar shi ɗa ne na al'umma jinin al'umma ne jikin al'umma ne cikin al'umma ya tashi to amma yanzu ina ake yawan jin mulki kasashen afirka daga nan sami sai kasashen larabawa mm, to me yasa me yasa wannan saboda su sun san akwai yadda za su yi su canza alƙibla al'umma ta fuskar makamai ta jami'an tsaro shi yasa daga lokacin da shugaba ya fara karkace ma su abin da suka so tunda akwai hanyar da suka son shi bi Na'am.
to daga wannan lokaci za a yi amfani da jami'an tsaro a ce su yi gaba da shi idan suka zo su kuma an gane ko to kuma al'umma za ta yi mamakin me yasa aka yi gaba da wani shi kuma dama tana yiwa ya yi kuskure ya kulla wasu alƙawulla da su da can da ɓoye sai su gwada ma duniya
To, su sun ɓoye saɓanin da akwai tsakanin shi da su za su nuna ma duniya kuskuren da ya yi da alƙawullin da ya yi da su ko na gaskiya ko na ƙarya da dukiyar da ya aje can ko da ƙarya na ba su sa sunan shi su ce can na ya aje ta tun da can na an kasa ba aje dukiya shikenan sun cimma burin su sai a watsa kafafen yada labarai nasu da na cikin gida su yi ta nuna mutanen nan ba na gare na ba kaza kaza kaza kaza don a samu wuta ta yi mi ta kwanta shikenan an wuce wannan fash turne na fash in ji malam baturi sai a yi amfani da jami'an tsaro don cin waɗansu buruci-buruci in kuma wani wuri na araba ƙasa biyu ta ɓalli a kawo jami'an tsaro na a ce waɗanda na- ga ɓangare kaza na na ɓangare kaza na a shi jami'an tsaro asalin shi ba na kowa na ba na ƙasa na asalin jagora na kowa na Mm.
na ƙasa na Na'am.
asalin mai karanta suwa a makaranta ta addini ko ta boko na'am.
shi kasa wato eh, na jama'a ne kan mu ce na kasa wasu malamai su ce a'a mun kada su cikin rikici a'a ana nufin su ma suna yi ma wato jama'a aiki ne ba su da bambanci to lokacin da ake son a kawo bambanci a cikin tafiyar aiki musamman jami'an tsaro akwai hatsari lokacin da ake son a nuna cikin aikin likitanci akwai bambanci akwai hatsari domin shi marar lafiya ba ƙarshen ta daga wannan lo- lokacin ba zai tashi ba Na'am.
ya zo da shi na abinda malam bashi ce Allah ka ba hannuna to sai aka maida shi na wanga bangare na wanga bangare to wa zai yi ma aiki wa zai bari ma aiki ba Gaskiya.
imanin kai rashin imanin kai ya kai inda zaka ga mutum bai da lafiya ka danganta shi zuwa ga wani party ko wani abu dan kakka mishi magani akwai hatsari cikin wannan tafiya shi yasa sai su yi amfani da jami'an tsaro a wani lokaci don cimma burinsu ko a tayar da bore ko a kashe shugaba kaga turkiya yadda an kaso a watsa erdogan a yi gaba da shi saboda mi saboda ya ƙi biyayya ga waɗanda suke son a yi musu biyayya yanzu sai aka shirya ta ƙarƙashin ƙasa a yi gaba da shi saboda ya ƙware su ya zo ya kawo farti wanda bai da alaƙa da sunan musulunci ya ce egalite da wani eki- e- egalite na ko menene hezbollah adala za a yi adalci so su ko sun ji an ce adalci shi kenan su abin da suka jin daɗi kenan domin an ce a- adalcin musulunci kaga sun ce a ko da ya hau mulki sai ta yi musu ɓanna sai suka ga a to ai sunan ɗaya na ba abba ba amma sai suka yi gaba suka so su yi gaba da shi Na'am.
to wannan dole ne sai mun gane cewa waɗansu duk wanga magana da nake yi ba ina magana ne kan kowa da kowa a duniya ba ka fahimce ni ina magana ne ana amfani da waɗansu daga ciki waɗansu waɗanga mutane da na faɗa don saboda cimma burin shi maƙiyin al'umma maƙiyin addini ba mu ba Na'am.
shi yasa kake ganin kullum kamar mutum na wanda an ka sama mari a daure muke domin masu son su juyar da mu masu son su juyar da mu suna da nasu wato hanyoyi da suke bi in mun ka wuce eh, rijalul am Na'am.
sai mu je zuwa ga al-mustakhribun To, al-mustakhribun al-gharbu mun kace turai ɗaya daga cikin ma'anoni ba waccan al-gharbu ta yamma ba to al-mustakhrib daga istakhraba ne ai talab al-gharb shine wanda ya nemi ilimi na turanci ma'ana ilimin turawa sawa'an eh, ilimin turanci na english ko san ilimin turanci na wato abin da da abin nan to waɗannan almustakhribun kishiya ne na almustashriqun su almustashriqun kasashen yamma wanda suka yi karatun kasashen musulmi su almustashriqun su ko almustakhribun kasashen larabawa da kasashen afirka wanda suka je suka yi karatu a turai ko suka karanta tsari na turai da ilimin turai don ba dole bane sai mutum ya fita to waɗannan mutane ne da su ake bi don cimma buri wani lokaci su sun sani wani lokaci ba su sani ba saboda wani yana yi ne yana ganin kamar yana kokari bai hankalta ba wani kuma a'a shi an ɗauke shi na don yin wanka yanzu misali da zan baka da yawan waɗanda suka yi karatun turancin nan wasu marubuta ne wasu jagorori ne wasu karantarwa suke yi wasu suna a turai to zaka iske turawa suke yi ma hidima a- an nune na turawa wanda suke min aiki zan baka misali yanzu zaka ji an ce sarki ya mutu cikin 'ya'yan shi akwai wanda an Nijar wanda a tare da jama'a amma ba kauye na ba yi lakwal ba to akwai ɗan shi wanda a turai tun da an ka ayyatta ya turai ya kai shekara ashirin bai ma san abin da ƙasar shi take ciki ba sai an ka to za a zaɓe sai turawa su yi ƙoƙari sai a ba wanka
ya zaka mulkan umma yawa in ya zaka yin mulki al'umma gidan gaba ɗaya da kima shi za ta ruguje don shi bai iya noma ba bature na bai son noma babu ruwa ne da noma babu ruwa ne da waɗanda an ka sa ma jagoranci shi bai san su ba tana yawa ma ya an ka bashi ya taya ta ture hukuncin shi can shi rinka bugu muku waya in ya ga dama shi cire wanda ya kaso shi azan da shi kaso wai sai an yi moderen masarautu amma ta ƙarƙashin ƙasa kana fahimta ta to almustaghribu kenan yadda masu jagorancin sai wanda daga jin yaren su to haka ma yanzu masarautun sun aka sai wanda daga jin yaren su haka aka so aka yi mallaman ma dole yanzu sai an kashe sautin su sai wanda ya iya yare biyu zai magana da sunan addinin musulunci sai ma wanda tana yiwa yaren su ɗaya na karanta islamology kadai shi kadai na zai magana da sunan musulunci ba mu ce wannan karatu ba don mutum ya tafi jami'a ya karatu za a rena shi ko wani abu akwai wanda ma yanzu a Najeriya manyan manyan profesoshin sun yi zaure sun yi wancan kuma suna magana amma misali a ce a'a dole sai wanda adda diplom zai magana da su don musulunci kaga akwai hatsari cikin wagataya to haka suke kokari da almustakhribun marubuta yanzu zaka iske irin su Leopard Sedar Senghor zaka iske wasu rubutu da suke yi sai ka iske ma na ruguza ma su kasashen Afirka ne watsayin marubuta suke masu tunani irin na turawa almustaghribun zaka iske yanzu tun kahin zuwan baturi ana karatun larabci a ƙasar afirka ko ba yi ana yi duk sun yarda wanga ko to amma yanzu tarihin ƙasar afirka da na ƙasashen musulmi wanda an ka rubuta da yaren larabci bai da kima manya-manyan reference yanzu in in kana son manya-manyan reference na istuwa ta afirka da kasashen larabawa sai ka ji an ce ma kuma uh, uh, rubutun eh, da wani eh, bature ya rubuta sharshar da wani wane ne wane ne wani professeur specialist eh, université de sorbonne université de- de eh, d'oxford oxford université de harvard to yanzu tataccen tarihi mu dole sai wani profesa wanda ya rubutu ko ko ƴaƴan mu da aka ɗauka aka je aka samu su virus cikin kai su kaɗai da za su rubuta tarihin mu ko su rubuta ababen da za a kafa mana shud- hujja da su shi yasa kake ganin yanzu in ka dibi kasashen Afirka yanzu faransa dai mai yawancin mutane yan faransa suka ku to yanzu afirka in an ka ɗauko duka administration da inda ingila ta yi ma mulkin mallaka da inda faransa ta yi ma mulkin mallaka in an ka ɗauki administration mutum nawa na gare ta
kasu da iya ba su da ba- a'a kamar yanzu ad- eh, eh, Niger yanzu ba- eh, wuke- adadin mutanen Niger kamar 100 na'am 100% to eh, an ka cire waɗanda suka jin yaren turawa waɗanda ga yin aiki cikin gwamnati su nawa na an kaɗan sun kai goma cikin 100 ba su kai ba su kai goma cikin ɗari to suna an Nijar kan su a wajen su dan da su suke mu'amala suke ɗaukar biya suke jin yaren su
to suna a saura can wajen su in suna da bukata wani abu da can waje su ne kasar fa in ka ji suna zancen kasa kasa kasa su wanda ya iya yaren su yake musu aiki shi na dan kasa fa kai fa ba su ba san- ba su san da zaman ka ba to waɗanda sai a yi amfani da su don saboda cimma burin da suke so wani ya yadda wani ba zai yadda ba saboda mi saboda an maida ka nesa ga al'ummarka surtout administration française tana da hatsari don saboda ita administration ta english tana da dama-dama dama-dama ta wani lokaci al'ummomin da sun kai musu mulkin mallaka guba su ba ta yawa ciki ba kuma an gina administration ta english akan mutunta dan adam ita ko administration ta france an gina ta ne akan walakantar da kasashen da an kai ma mulkin mallaka yanzu da ka zo administration ta anglophone ka gane ko No.
ta kasashen ingiliz za ka ji an ce ba wani abu can I, can I, can I help you can I help you zan iya taimakon ka
to amma yanzu in ka zo shiga kasashen anglophone ka gani da jami'an tsaron da wuraren da aka aiki za ka yi samun sauki ko cikin su akwai matsaloli ba ina cewa babu matsaloli ba kuma ko cikin kasashen mu akwai masu eh, abin nan amma ne ina maka magana abin da yake yaduwa yanzu in ka zo jami'in tsaro a kasashen anglophone shi na iya shi dan darajanta ka amma nan dalle fi francophone kai bai doke ka komi ba tsoro zai baka da bindiga shi walakantar da kai in ma wasu kuɗi na da aka biya da takarda ma kana ma bashi kuɗi ma ko kallo baka ishe shi ba duk ina tsarin wannan aiki police an ciro sunan shi ne daga policy sai la politique mutumin da ya san yadda ake tahiya da mutane a siyasance na'am amma yanzu ya zamanto a shi kallon ka na shi kai ma wani abin ka jami'in tsaro kamata na ya tattauna da kai yanzu ya amshi takardun ka ya duba waɗanda ba su cika ba in sun cika in ba matsala gare ka yadda za a yi a kwatanta maka ka taka doka ga ga abin da bai dace ba a yi to amma yanzu kakana aka yi kai za ka sabkowa kai za ka ka takardu kai za ka gaishe shi sannan in baka inda ma wanda ma bai ka iski sha sha kwai ta kuɗa bici shi na sabbin daga shalbi ka ba kai da yin yau doka yin gobe ba amma system na angle kana ganin akwai yan dama dama ni na fata an fahimta ta to waɗannan almustaghribunikin nan kayan aiki ne cikin hannun turawa mutane ne waɗanda aka ba su guba da yawa daga cikinsu ba su ɗauki iyayensu komi ba ba su ɗauki al'ummarsu komai ba za ka ga mutum an kawo shi a ma'aikaci bai kimanta duk wanda ka san shi na da kima cikin wurin da yake shi saboda shi an ba shi dama shi gabatar da aikin da zai aikata suwa don haka wannan dole abubuwa ne waɗanda sai an yi hantara da su ina fata ana fahimta ta mu ta yi lokuta ta gaban isa saboda lokacin namu eh, ba yawa ne da shi ba abu na uku sai mu haɗo gida to almuta'alimun da al'ulama da tujjar to in an ce almuta'alim shine mutumin da yake nuna shi malami ne amma bai yi karatu ba to shine almuta'alim sheikh bakar abdallah abu zaid na kasar saudiya eh, rahimahullahu wa rahimallahu jami'al muslimin limami ne a masallacin makka amma da ya sha wuta ya ga hasada da rikici ya yawa ya gwamci ya bar musu limancin ya ci gaba da ayyukansa to ya yi littafi sunan wannan littafi almuta'alim to domin almutafa'il mutumin da ke nuna yana da abu amma bai da shi siga ce wadda daga cikin ma'anonin da take basuwa Em, turawa sun fahimci cewa kasashen da akwai musulunci akwai ɗalibai da dama waɗanda ba su ginu ba a karatu amma suna son su ɗauki matsayin malamai sai ga gidan rediyo ya ɓullo sai ga gidan tele ya ɓullo sai ga whatsapp ya ɓullo Na'am.
sai suka ji daɗi saboda lokacin da mutum zai ba da fatawa bai yi karatu ba lokacin da mutumin da yake son ya ganar da mutane addini bai da nivo to ya sani ko da turawa ba su ɗauke shi aiki ba in bai yi annaba turawa da yake ma aiki dan abinda musulunci ya ce ga yadda shike wani lokaci sai ce ba haka nan na ba gaskiya to kaga wa ya taimaka ma tura ya taimaka ma turawa gaskiya almuta'alim kenan wannan littafin malamin yayi bayani sosai akan wannan mutumin da zaka iske alaran mai jan aya bai iya karatun qur'ani ba malamin da ke hussana aya bai san an karanta aya daidai ba ko ba a karanta daidai ba shi ma in ya zo cabawa zai yi wajen jan ayar cabi zai yi in an ka kare wagga wajen hussara a caba wajen fatawa a caba shi yasa kaka ganin abin wasu na cewa malamai suna batar da mutane mm ku yi hattara wasu ba malaman bane rigan mallamta ta so ka sa gaskiya kuma yaki tsakanin gaskiya da ƙarya bai karewa wasu malaman kuma to sai mu zo ga al'ulama wasu sun yi karatun ko ba haka ba le zulema inji turawai le zulema na'am mallamai kenan wasu sun yi karatun amma matsalar halin da ake ciki na rashin jin tsoron Allah saboda wasu suna son duniya ne da karatunsu to su ma sai suka zamanto hannun turawa za ka ji wata fatawa wani mallami ya bada ta saboda ba kai in ba ba kai anniya ba ko da shi ta shi ko wani ra'ayi can cikin ra'ayukan malamai wanda shaz duk malamai ba su yarda da shi ba sai ya ɗauko shi sai ya kawo malamai sun yi nabuzi na wannan ra'ayi misali zan bayar kaga eh, aure an ce mutum an ba shi dama shi eh, falyan zur ilaiha kamar da zo cikin hadisi na sahih muslim idan mut- mutum yana son auren mace an ka ce falyan zur ilaiha ya kalle ta kallo an faɗi yadda za a yi gidansu za ka zo a dama an san ka eh, a baka dama ka yi wanka a zo a zauna a yi hira kuma an ce ka a bar su su biyu da daddare ko ba haka ba a zo da rana in shina yiwuwa Na'am.
ko ko iyaye na kusa su zamana su dan tattauna a ga juna in ya ga tana yi a yi to akwai wani ra'ayi na manhaji na zahiriya tunda wasu sun ce ba cewa mazhaba su da an ka ce fal yanzur ilaiha suka ce a'a ka a zo akwai wani abu da kasan da baka san da shi ba kamata na yi mace ta cire suturarta ta zama daga ita sai guntun wando
to to yanzu kaga turawa suna so a shirya irin wagaban na sai a ce to yanzu a ɗauko wannan fatawa a yi aiki da ita sai wani yanzu ce a cikin zahiriya sun ce wallahi ba a yarda ba don ba a san abin da a karkashin sutura ba eh kaza kaza kaza kaza kaza kana fahimta ta to kaga isa wanga ra'ayi an ka ce a kawo shi ai lamari ya baci tunda kaga wajen zancen a yi sunna kuma yanzu ai wata ɓanna ta za a yi sai mutum ya zo shi a- shi rinka cewa to arme zai yi a rinka kamai ɗayan mutane sai ya duba ya ce a wanga bata yi ba kaga sai ya dibi mace dubu ma bai- ba su yi shi ba subhanallah Allah kai mu da tsari to waɗannan malamai waɗansu daga cikin malamai su ma kayan aiki ne wato waɗanda turawa suke aiki da su don cimma burin su a cikin ƙasashen mu na'am to sai a tujjar 'yan kasuwa na'am
ɗan kasuwa mutum ne wanda duk abin da zai taɓa kuɗi bai so ne to
to shi ko matsalar da yake fama da ita shine cewa an san kayan da yake kawowa wani yana da tsohin takardun da kullun kayan da ya shigo da su ɓanna ta shi kai exoneration ta za a yi abin da ya kamata shi biya baya biyan shi akwai kaza akwai kaza ba su sukan da aka bin shi idan da za a fitar da su na tsarin haƙƙin da ya kamata shi biya talaka zai koma to ɗai kenan na biyu shina iya a san shina taimaka ma wani tsari na addini ana son ya kauce mishi ya koma zuwa ga wani tsari sai zaman tutu za a sa shi ya rinka taimaka ma waɗanda za su kawo wata ɓanna a cikin ƙasa ko mallabin da adda wani mai gida a ce mai to ka kira shi ka ce mai haka wa'azin nan ba mu son shi to shi wancan mai da alaƙa da shi amma shi wannan yana da alaƙa da shi ce ku ci gaya- ka gaya ma mallamin nan naka hawa kai mallamin ka na hawa ku ce mai haka shi kenan sai ka iske yanzu to ana samun mutum uku masu haɗin gaskiya sai ka ji sun koma biyu in bai anniya ba sai ka ji guda in baka anniya ba sai ka ji shiru babu mu'arada babu mai iya hitowa ya ce a'a saboda su kansu za a yi amfani da su za a yi amfani da su saboda kamfunan su a kawo wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba don saboda biyan bukatocin su a kawo waɗansu abubuwa waɗanda ba za su hallakar da mutane sun yarda da haka saboda mi saboda su ga wajen su wannan ba wani abu na ba na fata an fahimci ni za a iya yarda a halatta komi ga shi nan eh, eh, eh, kamfunan da za su zo don saboda tallata 'ya'yan musulmi a ɗauki 'yan mata a yawo da su don a yi tallar wata ƙarya gashi nan kuma duk an yarda da irin waɗanda abubuwa don saboda a samu abin duniya ina fata an fahimce ni Na'am.
to waɗannan su ma suna daga cikin waɗanda ake amfani wato da su to isa sai mu je lokuta ta gaba saboda lokaci na tafiya Allahu akbar wallah na gaba sai annaqabat wal jam'iyyat to annaqabat su ne ƙungiyoyin ƙwadago da aljam'iyyat kamar ƙungiyoyi waɗanda ake kira les ONG ONG waɗanda suke na waje ko na cikin gida
na'am
da yawa daga cikin mutane suna manta cewa mafi yawancin ƙungiyoyin da ake cewa na ƙwadago da kare haƙƙin ɗan adam finansimankinsu da ƙasashen turawa yake zuwa na'am idan yau turawa suka yanke wannan finansaman kana jan an liƙe biron nan to da yawa daga cikin ƙungiyoyinmu waɗanda suke kula da harkar addini ba su da fi investissement nasu na kansu sai sun dogara da wani dogara da wani ba laifi ba ne ko a ce ya kawo taimako amma ka a dogara da shi ɗari bisa ɗari saboda yana iya mutuwa yana iya samun matsala a rayuwa ba a san yadda za a yi ba to yanzu sai turawa suka ga wannan hanya ce ita ma ta cimma bururi shi yasa kake ganin su waɗannan ƙungiyoyin suna da labarin ƙasa da su ake taro duk wani taro wanda za a yi bayyuwa a yi abubuwa su da labari in ba haka nan ba yanzu su- su- su- abin ga sai a yi finansin su saboda su zamanto kwantar na abin da zai kai al'umma gaba in ba su yi anniya ba to
ina fatan kana fahimta ta sai zama to kontar kungiyar wani kungiyar wani kungiyar wani da gwamnati ta ce za ta yi wani abu ko da an sa amfani da sai a kirkiro wani virus sai a watsa ce ba a yarda ba kungiyoyi na kwadago sun ce ba su yarda ba kungiyoyin kare haƙƙin dan adam sun ce ba su yarda ba wane ne ya ce bai yarda ba kungiyoyin ma na addini an maida su majority da minority sai a ce kungiya 100 100 da 100 ba su yarda ba amma kungiya 100 ba su yarda ba a kungiya 100 sun yarda kungiya uku na abu su yarda ba ko kungiya bakwai to kaga wai ba wai kaga i wato ita kanta su kansu kungiyoyin addini amai da su majority da minority kaga sun zama to mi ana so a dauke su su koma hannun turawa saboda su yi ma turawa aiki alatul gharb kenan mun fahimci wannan da kyau ko to eh mun samu annaqabat mun samu aljam'iyyat su ko ONG na turawa me yasa ake abin gana su in har babu ONG sun yawacin kasashen mu ba a samun labarin kasashen mu da kyau in har babu ONG kasashen mu ba mu yarda da cewa mu matsiyata ne to amma tun da an kirkiro muna talauci na ƙarya an maida mu talakawa to sai a kirkiro muna ONG na taimaka muna wanda su kansu in ka diba ONG kenan wani dan Afirka na ko wani bature wanda ya sayar da ake wato a hada kuɗi don a ci a ci sai ya tattaro ya nuna Afirka akwai talauci ya kawo hotuna na talauci Afirka ko tsohon hotuna na tun na shekara wani yaki na shekara 30 ko 40 ya watsa sai mutane masu tausayi su ɗauko kuɗi cikin internet kwanta a zuba ya buɗe kwanta can in ya gara ba shi ɗan ɗebo abin da zai watsa muku shi watsa muku shi ta kai dai kaga sai zama tumi sai zama tu su kansu akwai wasu bukatoci nasu ko na gwamnatocin su ko na wasu kamfunan su da masu kuɗin su da na addinin su akan abin da yake faruwa a cikin kasashen mu sai ayi amfani da waɗannan don cimma waɗansu bururuka a cikin kasashen mu kenan mun samu annaqabat mun samu aljum'iyat abu na ƙarshe wanda da shi ya kamata wato illike ban sani ba ko na manta daga cikin nukat cikin da wato ya kamata mu tattauna shine abin da ake kira niqatu da'af da niqatu tamwih niqatu da'af wa niqatu tamwih wanda niqatu da'af din ga ana iya amai da shi maudu'i niqatu tamwih ana iya amai da shi maudu'i wanda zuwa gaba ma insha Allah ta'ala cikin karatun da muka yi za mu tattauna akan abin da ake kira wasa'ilu dagt da wasa'ilu ta'fir wannan dole karatu ne wanda zuwa gaba ya kamata a yi shi anan can in ya so tele duniya Allah ya bada iko muna iya mu karatu akan anwa'u siyasat in mun kare wancan maudu'i namu na muhimmancin tsaro menene nuqatu da'af isa kuma menene nuqatu tamwi su nuqatu da'af yanzu in ka dibe mu mu da an musulmi mu da kamata mu kira turawa zuwa ga addini mu bayyana gaskiya na farko ga mu da karamcin kafafen yada labarai masu karfi su sun hana mu mu kai musu labari sai dai sun su kamuna abinda wani professor da karantar da mu i'lam yake kira na kasar libya tadaffuqul i'lam min janibin wahid labarin mu nawa aka kai musu
guda guda to mu ko ha nawa suka kamuna ba su da iyaka ba su da iyaka da yawan al'ummomin su musamman ba duk da labarin muza a bayar ɗan kaɗan da za ɗauka gidajen rediyon nasu na ƙasashen su ba su da muhimmanci na waɗanda suka aza muka saurare muna international su can ba su da muhimmanci ba su da lokutan ba su da lokutan su sai dai su kirkiro tele-tele na yadda aka haɗa kaza da kaza da kaza ko wuce jiha da tata tele ana ta gina mutane a ilmanci muku da ta bamu labarin yaƙe-yaƙe labarin kaza labarin kaza labarin kaza su suna can suna saitin hankalin al'umma sai da za ta ci gaba a kirkiro muku labarin kwallo ku ta kallon kwallo su ku suna can sai ka iski za a yi wani gidan tv wanda zai wayar mutane kai kan yare wani kan yadda ake noma wani kan yadda ake kaza wani kan yadda ake kaza ko da yaushe gidajen tv su ku wani na ilimi shi na nan ana ta yi ga karatu can cikin university ga karatu kuma a tv ko ina karatu mu kuma ga kallon kwallo ga kuma karatun namu na wargajewa to waɗanda su ake kira nuqatud da'af wato nuqatud da'af isa shine a gane inda kuke da rauni kullun sai a haukata ku shine bari zan baka misali guda tam wanda ya shafi hurriyatul mar'a to
ko huququl mar'a wal atfal kullun abinda ake ba mu wahala da shi yancin mata yancin yara yancin mata yancin yara wane ne ya karya gwamnatocin afirka suka kasa kula da mata da yara a ba mu amsa wane ne yake tsace arzikin yaran nan da matan nan a ba mu amsa wane ne yake ba da makamai ake kashe yaran nan da matan nan a ba mu amsa wane ne yake goyon bayan a kawo magungunan da za su halaka matan nan da yaran nan a ba mu amsa to amma waɗannan duk an watsar da su wanda ya kirkira makaman da ake kashe maza ana barin mata marayi da 'ya'ya kuma shi ne yake cewa wai shi na kare haƙƙin mace da yaro to saboda an san nan wannan wuri sai très fragile kuma akwai maudu'i wanda in Allah ya so sai mun tattauna akan wani wata banna da sun kashe da cikin karkashin wannan maudu'i na mace akwai babban abin da suka so su cimma manya manyan filan na an ka shirya duniyar ta aka son ta lalace sai ta lalace gaba daya in duk gaya maka to yanzu da an ɗauko zance mu kullum ba mu iya kai musu hari sai da su su kamu na hari da an ga mun ƙasa ta zama na lahiya sai a ce to a kirkiro wani abu sai a kirkiro wani abu sai a watsa sai ka ji an ce an tashi ana zanga-zanga sai su koma gehe suna kallon mahaukata wai mu yanzu mu ba mu iya cewa abu kaza da suka yi ba daidai ba ne a sai dai su kawai su kirkiro wani abu wanda sun kasan zai tado rikici sai a yada sai a tashi a yi ta rigima saboda mu ba mu da aiki sai dai kare kanmu sai kokarin kullum ba haka nan ba musulunci ya ce kaza ba haka nan ba musulunci ya ce kaza ba haka nan ba kullum mu difa'i na muka yi muna jiran sai an halbo mu da makami sannan mu nemi kontrol na kariya to waɗannan su ake kira nuqatu da'af niqatu da'af sun san su cikin al'umma sun san yadda ake jewawa cikin al'umman musulmi a ce muku mata kaza kaza kaza kaza cin cikin al'ummomin da ba ma na musulmi ba su dibi wani wato point très sensible su watsa musu a tashi ai ta zanga zanga ai ta wuta da gangan ake tada waɗannan abubuwan wani lokaci saboda da an taɓa addininka an taɓa annabinka ba su zaman lahiya ba sun sani to yanzu duk dubara ce ta yadda za a yi a harkatar da al'ummomi nukta ta tamwihi kama abin da za a kawo a juyar da hankulan mutane ga abin da ake nufi da shi zan ba da misali da wannan saboda naga lokaci ya tafi kwarai da gaske yan uwa sai su muna hakuri shine abin da ya shafi zancen ta'addanci ita wannan nukta shekaru da suka gabata babu wanda san abin da a ta'addanci kalima ta al-irhab ta terrorism kafin cini babu ma wanda ya santa mutane suna nan suna neman abincinsu suna noma amma lokacin da an ka fahimci cewa concurrence ta taso daga kasashen larabawa ta hado kasashen afirka lokacin da aka gane reserve na arziki na gaba na duniya shina ina shina kasar afirka ita ko afirka ga ta rauninta ya yi yawa kuma sun san matsalolinta to yanzu aka kirkiro wannan zancen irhab shi da yanzu duk ya game duniya mediyakin su take zancen terrorism terrorism su sun yi makamman da ba su iya zubda su suna bukatar su ba mahaukatan da za su zuwa su halbe kansu su kawo kuɗi su sayi su sun yi makamai suna bukatar kuɗin shiga sun iske arziki kuma waɗanda adda arzikin nan bai dace a ce nasu bane ya kamata a ce mutane ne waɗanda an rage su ta ko'ina a ba su makamai su yi kashe kashe kashe kashe kashe kashe su ja da baya a hana su su karu ta ko'ina a ba su abincin da zai iya hallaka su zuwa wani ɗan lokaci a kawo duk abin da zai harge tsasu saboda shi reserve na arzikin ba naka na ba kai da Allah halicce shi kasakka reserve na wanda yake nasu nasu sun yi kalkilan shi kai za a dan barka dai wanda adda rabon in shina da yan rayuwa a bar shi can a rinka dan dan mai shi ci amma baki abin da ake so kenan dorin dogazo in ji mata dorin dogazo amma arziki hakikatan suna ganin nasu na shi yasa suka kirkiro terrorism a zo a ce an yi kaza a ba waɗansu makamai a ba su kuɗi a yi antrenen su duk ba a magana kan wanga sai dai a zo a ci dan afirka ya kashe dan afirka shi ko dan afirka bai iya kirkira babban bindiga ba bai iya halba ta ba sai an koya mai bai yiwa a rinka yin abu babu kuɗin da za a ci abinci ba a tambayi wa yake kama mutanen abinci ba wa yake ba su kayan aiki dan ta'adda da aka ce ma dan ta'adda da tuni tuni shi ko an san dan ta'adda bai da tuni ba a san inda ka samu motunan da yake hawa ba wa yake ba shi mai wa yake ba shi labarin inda za a kai atak duk an boye waɗanga abubuwa saboda ana son kasashen ba su zama lafiya rezervikin nasu na kamar yadda turawan wata ƙasa matasanta lokacin da za a hiddo mai na ƙasar Nijar suka yi zanga-zanga suka ce dan mi za a fitar musu da rezervikin su an ka yada labari BBC ta yada to don haka mutane su san cewa ya kamata su cin taitayin su bai dace a yi amfani da kai ba a kowane mataki kake na rayuwa don saboda abinda za a dan dan maka din nan fa tana yiwa fa ma ba za ka same shi ba tana yiwa a tura ka ka kashe sauran mutane in ka dawo kai kuma a dan maka taka Allah ya kyauta amin isa lokaci ya tafi kuma mun dai mu samu ina ganin wanga maudu'i dai ga dukkan alamu mun kai karshen shi ko da akwai abin da ba a faɗa ba dai bai da yawa sati mai zuwa da izinin Allah za mu zo da sabon maudu'i in Allah ya ba mu iko kuma muna da rayuwa abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك alhamdulillah yawa mun saurari karatu ga bakin malam aladul gharb kenan Allah ya amfana da mu abinda malam ya karanta da mu ya rabbul alamin آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل آمين.
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
ودمر أعداءك أعداء الدين آمين وانصر عبادك الموحدين آمين.
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين اللهم أجل نفوسنا تقواها آمين.
وزكها أنت خير من زكاها آمين.
أنت وليها ومولاها آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة آمين.
وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين